بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من أوصى لأمهات أولاده babin da ya zo na bayanin wanda ya ummu hatil aulad ya musu wasiya قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد حميد أو حميد حميد عن الحسن أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف لكل امرأة منهن سيدنا عمر يتي أمهات أولادي يمس وصية كوا أبات أربعة آلاف كوا تشيتي أبات أم فهمت تي باب وصية الغلام babin da ya zo ne wasiyar yaro karami bai girma ba za a ɗauki wasiyarsa a yi aiki da ita ko kuwa wani lokaci ne suke ɗaukan cewa yaro in ya kai wannan lokacin ya mayyaze ya yi wayo in yi wasiya za a karba shi ne za su bayani a cikin wannan babin insha Allah قال حدثنا يحيى بن حسان قال أنبأنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة umar ibn abdulaziz ya zantar da wasiyan dan shekara goma sha uku dan shekara goma sha uku ya yi wayo ko? ya yi wayo sosai? قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أوصى غلام من الحي ابن سبع سنين وأن شكرا بكو يا وصيه فقال شريح شيء شريح القاضي يتي إذا أصاب الغلام في وصيه في وصيته جازت إن يارو يدي إذا أكن وصية شياها لتتو وتير مغانا كينا قال أبو محمد يوجبني والقضاة لا يجيزون أبو محمد يتي ني آية دانا ولا أما الكالي ما سايد دانا ولا مسألة قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا يونس قال حدثنا أبو إسحاق أنه شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل ابن مرثد لذئره من أهل الهجرة وعباس صبي عباس هنا يارو يي وصية أكا يدى سكتي وعباس صبي يارو نيكرني قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا يونس قال حدثنا أبو إسحاق قال قال شريح إذا اتقى الصبي الركية جازت وصيته وهم كنا إذا اتقى الصبي الركية إن يارو يجس أوران ريجيا to yana bambanta tsakanin cuta da amfani kenan ya nuna yana da hankali yana da wayo kenan قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا يونس قال حدثنا أبو إسحاق قال قال شريح إذا اتقى السبي الركية جازت وصيته mana in bai da hankali ya zo ya ga rami ai bai san me yake ciki ba sai dai ga ya fada a ciki amma har ya kai ya ga cewa wannan rami ne in ya fada zai ji ciwo to ya mayya yana mayya zai wake ba qala hadathana qabisa qala hadathana sufyan an abi ishaq anna gulaman minhum hina sughira yuqalu lahu marsadun aw sali zikirin lahu min ahli al-hirata bi 40 dirhaman ya yi wasiya da mai shayarwa bi arba'ina dirhaman fa'ajazahu shuraihun sai shuraihun ya zantar da wannan wa qala man asaba al-haqqa ajaznahu duk wanda ya dace da daidai mu za mu zantar da shi abinda muke kallo ba shekarun sa ba a abinda ya zai daidai ne ko ba daidai bane qala hadathana yazid bin harun قال أخبرنا يحيى أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام wani yaro ya zai mutu kuma magadansa suna kasan sha wa annahum zakaru li umara annahu yamutu an fada maku sayyidina umar wannan yaron fa ajali ne ya kawo fasaluhu an yusi sai suka ce yayi wasiya fa amara umar an yusiya sai umar ya ce mishi yayi wasiya babu komai fa ausa bi bi'rin yuqalu laha bi'r jushami sai wasiya da wata rijiya da ake ce da ita bi'r jushami ya yayi wasiya da ita wa anna ahlaha ba'uha bi 30 alfan masu rijiyan sun sayar da ita ne ga dubu talatin zakara abubakarin annal gulama kana bin ashirin sinin au sintai ashirin sana aka ce yaron dan shekara goma ne ko shekara goma sha biyu قال حدثنا يزيد قال عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث shi wannan abin da yake gani shine in yaro zai wasiya to ya halatta amma kar ya shige ɗaya bisa uku cikin dukiyarsa fama dunahu ko kasa da haka wa inna ma yamna'uhu waliyuhu zalika fi sihhatin fi sihha rahabatan alfaqati alayhi wasi wanda ke kula da shi zai hana shi yin wannan wasiyin yana cikin lafiya lafiyarsa in zai mutu ne to an san zai in lafiyarsa kalau ya dauki dukiyarsa ya wasiya kuma yazo ya talauce fa to shine sai a ce mishi a'a ba za ka yi wannan wasiya ba فأما عند الموت فليس له أن يمنعه أما لوكacin mutuwa ne to wakilin shi wanda ke kula da shi ba zai ba zai hana shi ba قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن خالد الحظاء وأيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة أنه أتي في جارية أوسط Abdullahi bin Utuba an zo mishi ana ta magana game da wata yariya da ta yi wasiya faja'alu yusaggirunaha suna nuna yariya ce karama wannan yari faqala man asaba alhaqqa ajaznahu su suna son su nuna yariya ce shi kuma ce duk wanda ya dace da gaskiya mu za mu zantar da wasiyarsa shi mikiyasi a wajensa shine shekaru ko kuwa mutum ya dace da gaskiya in ya dace da gaskiya sai ya zo قال حدثنا قبيصة قال أنبأنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر أن سليمان سليمان الغسانية مات وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة وأن يموت ينهى أن شكرا قوما كو شكرا قوما شابي سنة فأوصى ببئر له قيمتها ثلاثون ألفا dan shekara goma ne ko shekara goma sha biyu yana da rijiya rijiyar ta kai dubu talatin salasuna alfan fa ajazaha umar bin khattabi sai na umar ya zantar da wannan hukunci qala abu muhammadin annasu yaquluna amr ibn sulaym qala hadathana qabisa qala hadathana sufyan an ibnihi an abdullah an ibnihi abdullah wa muhammad ibn abi bakr an abihima mithla dhalik غير أن أحدهما قال ابن ثلاث عشرة وقال الآخر قبل أن يحتلم wani ya ce ai yaron dan shekara goma sha uku ne wani kuma cikin masu bayan labarai ce kafin ya balaga dan shekara goma sha uku ne wani ce kafin ya balaga shekara nawa ne yaro ke balaga ya ya danganta da me eh sha uku ma yaro na balaga da ko ya yaro da namiji ko ya mace namiji shekara nawa ne sha biyar قال أبو محمد عن ابنه يعني ابن أبي بكر باب من قال لا يجوز باب يزور بيان وان يتي آآ بايا حلتا بزا أزر تربا قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد العالى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول يتي إمام الزهري ينا فنرشيوا wasiyatuhu laysat bijaiza ba za a zantar da wasiyarsa ba illa ma laysa bizibalin yani al-gulam qabla an yatalima duk dan da bai balaga ban yayi wasiya ba za a ba sai dai in abin da yayi wasiya din ba wani abu ne mai yawa ba bai ta karya karya ba قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبانا هشيم عن يونس عن الحسن قال لا يجوز طلاق الغلام الحسن البصري لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا إتاقه حتى يحتلم يا أخي an gangaro kan malikiyanci ko shi ya ce in yaro bai balaga ba la yajuzu talaqul gulam in yayi saki bai yi ba kenan wala wasiya in yayi wasiya ba ta yi ba in yayi ba da kyauta in yayi ba da sadaka in ya yanta bawa hatta ya hatalima har sai in ya balaga to in ka ji ana maganar saki an gama da aure kenan zai saki macen da bai aura ba eh a an ce sharadin aure ne sai ya balaga قال حدثنا سعيد بن المغيرة عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال abdullahi dan abbas shi ma ce la yajuzu talaqu sabiyyi wala itquhu wala wasiyatuhu wala shira'uhu wala bai'uhu wala shay'un سير سيروا قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حمام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لا يجوز طلاق طلاق ولا وصية ولا وصية إلا في عقل سمي هنكلي إلا يعني أس إلا النشوان سيري وندي شايبه إنا تكين ماي فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره in dai maye ko bege in dai yana cikin maye ne ya saki matarsa shi a zartar masa da hukun sakin cewa sakin ya yi kuma a yi mishi bulala eh sai me sai me me kake so ka faɗa to sai a ce musu daina wannan babu kafin mu fara sai da muka bayyana muku ya ce manzon Allah ya ce wannan malamai ga ra'ayinsu wayannan malamai ga ra'ayinsu ba haka bane ba ana fayyace ana fayyace su ne ana bayyana su ne saboda in ka samu kanka cikin wani hali garin ku ana hukunci da mazhabin kaza sai aka je aka dauki mas'ala kaza aka yi sai aka zo mutwayen suka samu kansu cikin wani hali mai wahala kuma hankali ya tashi aka rasa yadda za a yi kai kuma kana da cikin nazari akwai wa'ansu malamai da suka bada dama tunda duka ba daga manzon Allah ba su duka ijtihadin su ne an fahimta sai ka yaya sai ka bar a shiga takura a ina mana a fito da bayani ba haka ake yi ba sai a duba halin da suke ciki din me kamata mecece maslaha abin da ke maslaha din nan ya riga ya ce ya yi kaza kuma ya fitinu da ita ta fitinu da shi ba yadda za a yi su rabu da juna sai ka ce ba wata mafita sai dai sai dai din nan su je su yi mai kenan su je su yi mai kenan to ka gani to sai ka duba cikin malamai akwai wanda ya ba da dama tunda wannan magana ma da ake faɗa ma ɗan ishi hadiyya ce ba nassi ba ce ta shi ne sai ka duba gani sai ka bada ba mun tattauna ba wani wata tana tare da mijinta sun jima sai ya musulunta in ya musulunta sai ita ta musulunta shi yana kafirin shi ta aka ce to ai tun da ke musulunta ba aure tsakanin ya ce ba aure sai ta ce sai da tabar musulunci ba dole mata malamai kowa fito yi bayani ba sai dai zabar musulunci duk da za a raba musulunci zai raba ta da mijinta shi ne malamai wani suka ce to yanzu a kyale ta ta yi ridda ta fita musulunci shi ne ya fi sauki ko a kyale ta tana da mijin duk da cewa duk saduwan da za su yi kaza kaza kaza ne wanne ne ya fi tsanani إذا باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق إن يتي باينسا ya ‘yanta su shi aka samu cikin bayin akwai wani ɗan shi fandararren bawa ne ba mai biyayya ba ne dama ya gudu zai shiga cikin wannan hukuncin ko ba zai shiga ba قال حدثنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن يحيى بن أبي إسحاق قال سألت القاسم بن عبد الرحمن ومعاوية بن قرة عن رجل قال في وصيته لا تنبيس الجميل متن من دي فدا أتن وصية كل مملوك لي حر دباينا نا انتاس وله مملوك آبك تجن باين أكو نوغم باوا وانديكي باش دي كيركي فقال هو حر سكت يا شكت كنت وقال الحسن وإياس وبكر بن عبد الله ليس بحر wasu ba suka ce wannan bawan hukuncin bai shafe shi ba an fahimta saboda me da ya ce bayansa sun bai kafa hujja ce masu min biyayya ba ya ce bayansa duka shi ma wannan da baya biyayya shi ma bawansa ne to wayansu ko suka kalla cewa ai lokacin da yake magana yana nufin bayansa ne wanda ke masa biyayya wannan ai ba shi cikin wannan hukuncin shine ijtihadat ne kawai an fahimta in ka iya fahimtar ijtihadiyat zaka ji sauki a cikin fatawa a cikin rayuwa eh akwai bambanci manzon Allah ya ce da kuma malamai sun ce ba haka bane ba sa'annan kuma akwai bambanci tsakanin manzon Allah ya ce abinda manzon Allah ya faɗa din nan baya daukan wata ma'ana sai ma'ana daya duk kowane malami dole ya rusuna da wannan ya karbi wannan mana a wannan nasin yana karban ma'ana biyu ko uku kuma kowanne yana da karfi a ciki ba haka bane ba to yana daukan ma'ana ɗaya ko biyu ko uku kuma duk a shar'ance ma'anonin suna da sun tabbata sai wannan ya dauki ɗaya ma'anan ya hukunci da shi to wani ba shi da yanci ya dauki wani ma'anan ya hukunci da shi tun da duk lafazin manzo Allah na ɗaukansu kuma ba ayyana ba sai dai in kana da karina lokacin ana cikin la tushaddu rihalu illa illa ila ya akai la tushaddu rihalu illa ila masajid ko sai guda uku aka tafi cewa kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai aka duba aka ni abinda suka tafi akai din nan ba ijma'i bane kuma malamai duk sun tabbatar da cewa mas'ala in ba mujma'un alaiha bane ba za ka yi ma mutum munkari ba don ya dauki ɗaya bangare ba ka da halin da za ka yi wani an fahimta sai aka ce ai ko da a ce wannan ma kuskure ne kai din ba shirka kai ba ka sabo ne balle ma akwai malaman da suka ce ya halatta kuma ya halatta din ne kuma lokacin da suke wannan maganganun lokaci ne da ba yanzu ba yanzu hali ya canza kowa ya san aikin haji babu zuwa madina a cikin aikin haji in kai aikin haji ka baka je madina ba ya cika ko bai cika ba yanzu mutum ya tashi najeriya ko kano ko da hajji tafiya da wahala ya je aikin haji ka ce kar ya je ziyarci manzon allah eh eh ba me ka ce gashi gashi makka ka ce ai ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ziyarar manzo Allah ko kabarin manzo Allah ko menene da menene ai ba ba dole bane abin da ya halatta ma masallacin eh bani ba ma'ana ka sa mishi wahala kenan ba yadda za a yi tafiya daga makka ko daga inda yake zuwa madina bai tuna da manzan Allah ba sai ta faman cewa bari ya cire ba don manzan Allah masallacin zanje ina gai da masallacin jan gai da manzan Allah ka sa mishi wahala to malamai da suka halatta sai ka dauki maganar su mana tunda su ma maganar su tana da karfi eh وقال الحسن وإياس وإياس وبكر بن عبد الله ليس بحر باب الوصية إلى النساء قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله العمري النافع عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين سيدنا عمر ياي وصية ما إرسى حفصة أم المؤمنين yace ko a bata kaza ko a bata kaza ko a bata kaza eh to waye ce ba za a yi mai cin gado wasiya ba fala wasiyata li warisi suka ce illa an yujiza warasa magada suka ce mun yadda sai kuma sai kai kuma ka je ka ce me sai kai ka je ka ce me sa'an nan kuma wannan ma in ya in ya shige sulusi kenan amma in wasiyar cikin sulusi ne ya ya ba haka bane ba ko akwai magana ne kana da wani mazhabi ne babu alwasiyatu li ahli dhimma babin da yazo za a yi ma ahli dhimma wasiya sun shiga musulunci to akwai ƴan uwansu dangantaka na tsakanin su kafirai ne ahli dhimma ne un kafiran aminci ne kafiran amana ne za a yi musu wasiya قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوست لنسيب لها يهودي والحديث صحيح إلى ابن عمر وهو موقوف عليه يا هلت كنكو بهلت ما قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أوصى غلام من الحي يقال له عباس ابن مرثد ابن سبع سنين لذئر له يهودية يا وسيما مشاير والسبا يهودية من آل الحراء بأربعين درهما درهم أربعين فقال شريح إذا أصاب الغلام في وصيته جازت وإنما أوصى لذي حق يا وصي يعني ما وند حق قال أبو محمد أنا أقول به باب في الوقف باب دون وكفي أيا سن وكفي كو إيه wannan kudin ga sunan suna da yawa a gina kantuna shaguna gashi nan wakafi ne na addinin musulunci ko wakafi ne na makaranta kaza ko na masallaci kaza ko na jama'a kaza ko na tarakawa ko na marayu ko menene wannan dukiya da suke binnewa dukiya da suke ɗeba makudan biliyoyi a ce Najeriya ba ta da kudi tana cikin bashi amma in za a ce wani ya ɗebi kudi sai ga abin da ya ɗeban ma ya shallake hankali biliyan ɗari biliyan hamsin to ya aka yi abin mamaki shi ne ya aka yi ɗauki kudin ina ya ɗauke su kuma an riga an ɗauka kaga yana ɗaure kai ko sai a cikin littafi a kano akwai wakafi aiku ina da ina akwai wani masallatai masallacin waje yana da wakafi ko? eh masallacin sharada menene wakafin shi shagunan da ke kewaye da shi masallacin waje fa masallacin cikin birni fa eh eh ba menene ba menene eh ina ma na rarraba daga zaran an dauki abu an sayar kowa an raba shi zama ba wakafi ba in wakafi ne aka dauka aka sayar fa ai laifi ne amma wakafi ya sunan shi wakafi eh ah waki an fara da kudi eh to in an ce wakafi ne na gwamnati a ba gwamnati ta yi amfani da shi fa sunan shi wakafi ko ba wakafi ba ne in aka ce wakafi ne na masallaci sai aka ɗauke shi kuma ana wani amfani da shi ba sunan shi wakafi ba illa iyaka a ce ba yi amfani da shi wani suka yi za su biya ranar lahira shi ne قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه gidajen shi yace sadaka ne akan ƴaƴansa wa la tuba'u wa la turasu ba za a sayar ba ba za a gada ba wa anna lil mardudati min banatihi an taskuna ghayra mudirratin wala mudharra biha ƴaƴansa mata da wacce ta yi aure ta je auren ya mutu ko mijin ya mutu ta dawo za a ba ta wuri ta zauna kar ba cuta ba cutarwa in kuma ta samu ta yi aure kuma sai ta fita ba ta da haƙƙi sai ta koma can fa in hi yastaghnat bi zawjin fala haqqa laha babu idza mata al musa lahu qabla al musi wanda ya wasiya ya ce a bawa ne to kafin shi wanda yau sai ya mutu sai wanda aka ce abawa ya mutu Musa lahu kenan sai ya mutu to ya za a yi da wasiyyar qala hadathana al-hakim ibn mubarak qala an ba'ana al-walid an hasin an makhul fi ar-rajuli yusi lir-rajuli bidananira fi sabilillah wanne yace gashi nan ai wasiyya a bayar fi sabilillah fa yamutu Musa lahu wanda aka ce a baiwa din sai ya mutu qabla an yakhruja biha min ahlihi kafin ya fita qala hiya ila awliya'il mutawaffa almusi yunaffizunaha fi sabilillah ke su dauka su bayar fi sabilillah قال حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الحسن في الرجل يوصي للرجل بالوصية فيموت الموسى له قبل الموسي قال هي جائزة لورثة الموسى له in aka bayar an bayar sai ya mutu to su aka ce sai a ba magadansa haƙƙinsu ne قال حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثت أن عليا كان يجيزها مثل قول الحسن باب إذا أوصى بشيء في سبيل الله باب اللي يزول ناي وصية وانا أبن في سبيل الله in aka ce fi sabilillahi to ana yaki kenan a sai musu makamai a sai musu abin hawa a sai musu abin ba haka bane ba to in ba wannan lokacin kuma babu yaki yayi za a yi qala haddathana al-hakim ibn al-mubarak qala anba'ana abdul aziz huwa ibn muhammadin an musa huwa ibn uqba an nafi'in anna rajulan jaa ila ibn umara fa qala wani yazo wajen abdullahi dan umar sai ce إن رجلا أوصى إلي وجعل ناقة في سبيل الله وليس هذا زمان يخرج إلى الغزو wani ya ce ga taguwa gashi nan fi sabilillah to gashi kuma yanzu ba lokaci ne da ake fita zuwa yaki ba fa ahmilu alaiha fil hajj fa ahmilu alaiha fil hajj zai iya dauka ne amfani ab alhazai wa qala min umar al hajj wal umratu fi sabilillah qala akhbarana ubaydullah ibn musa an musa ibn ubayda عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله وني أي وصية لدوك يسيتي في سبيل الله فسأل الوصي عن ذلك عمر وانا شيء أكتم بي سيدنا عمر فقال أعطه أمال الله sai ce to yanzu ba zuwa ka ɗauki ka ɗauki ka ba masu aima Allah aiki ma'aikata kala wa man ummalullahi suwa kenan قال حاج بيت الله ما زوا أيك حج عمار الله كنا هذا آخر ما جاء في الوصية والله نسأل أن يسدد ما قد قلناه وما نسينا وما جهلناه أن يعفو عنا عنه don a gurguje aka je da ita an zo fasara a cikin littafi za a daddada ko menene wa min bismillahir rahmanir rahim wa min kitabi fada'ilil qur'ani an shigo cikin falalan fada'il jam'u fadila falalan alkur'ani babu fadli man qara alkur'ana babin da yazo na bayanin falala da darajan wanda ya karanta alkur'ani قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب wanda ba shi da komai nan cikin alkur'ani kaman gida ne lalataccen gida ne wanda yake harib kango قال أخبرنا عبد الله بن خالد بن هازم قال حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا أبو سنان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إتي سيدنا عبد الله إتي إن هذا القرآن مأدبة الله وأن القرآن ضيافا الله كينا فخذوا منه ما استطعتم هو يسائب غرغدن ابن da zai iya fa inni la a'lamu shay'an asfara min khairin min baitin laysa fihi min kitabillahi shay'un ba ni ban san abin da ba shi da alkhairi ba kaman gidan da ba alqur'ani a ciki komin rashin lokacinka kana idan da sallah ko nafila ko menene ka dauki alqur'ani ko shafi ɗaya ka karanta ko rabi ka aji gobe kuma haka jibi haka wata rana za ka sauki amma a rufe ce ya rabbi inna kum ittakhadhu hadha alqur'ana ma'jura wa inda alqalb alladhi laysa fihi min kitabillahi shay'un kharibun ka kharabil bayt alladhi la sakina lahu duk inda zuciya mana wanda ba shi da karatun alkur'ani a tare da shi kamar kango ne ko kuwa menene da menene inda yake ba shi da amfani ba za a iya zama ba cikin juji shara قال حدثنا أبو عامر قبيصة قال أنبانا سفيان عن عطاء بن الصائب عن أبي الأحوص عن عبد الله قال يتي تعلموا هذا القرآن كن مثلا ونن القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته بكل حرف عشر حسنات زاباك لنا أقوى حرف زاباك لنا قوما أما إني لا أقول بألف لام ميم باسوني حرف بقوة حرف زمن كان سيكي ولكن بألف زاباك قوما لام زاباك قوما ميم زاباك قوما بكل حرف عشر حسنات قوة حرف أتشكي كشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ألف لام ميم كاسا ملادا ثلاثين تميكم كرسا تشيسا بارن da duniyar nan za ta samu za ta dawo cikin hayyacinta sai jagoranci ya dawo hannun musulman ba yadda za a yi saboda addinin su ne ke da tsafta shi ke nuna ga yadda za a yi ga inda haske yake ga inda amma wa'annan da ake gani duk inda suka kai da ci gaba wallahi hasara ake ciki rayuwar hasara ake kuma kai mamaki yaushe za a ce haka ya za a yaka lokaci kai Allah shi ya san yadda zai in lokaci kai Allah shi ya san yadda zai dama rayuwar tun daga farkon ta har zuwa zamaninka haka rayuwar take tafiya Allah zai aiko manzo ya zo yayi yaki ya zo ya karantar da addini yayi meye da menene ya tabbatar da alkhairi tunda Allah ba zai aiko manzo don ya zo a kashe shi ba fa zai zo sai ya tabbatar da alkhairi sannan ya bar duniya don ya bar duniya ana tafiya shekara kaza kaza kaza in tafiya ta yi tafiya sai ka kuma an zo an kauce hanya shedan ya zo ya kautar da su hanya ana tafiya a cikin amakance ana tafiya ana sai kuma Allah bai dauki sarki ya aiko wani annabi sai zo annabin sai zo abinda aka ya lalace a cikin tafiyar ya bata sai zo sai zo gyara riba ne ya gyara menene da me ko menene sai gyara to har aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda yake bayan shi babu wani manzo babu wani annabi to ya za a yi sai kuma manzon Allah ya bar amana kan malamansa malaman al'ummarsa malaman al'ummarsa na kwarai waɗanda suke ba abin da ya dame su sai addini sai abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama su ne malaman da suke rike da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi yasa duniya kana kwance kana barci kana bin shari duniyan turawa sun fi ka fahimtar me ke gudana fa duniyan turawa sun fi ka fahimtar me ke gudana sun san cewa tafiyar da suka sani da ana yi din nan yana tana canzawa yanzu al'amura ta soma da in kaga wani abu ya tashi sunna ce ta yi bacci da zaran sunna ta farka ta daga kai komai koma ba yake shi sa sun san cewa duk abin da suke so in nan in akwai sunna tana daga kanta to ba za su samu yadda suke so ba to shi sa dukkan su yanzu harin su akan wane ne akan sunna ne suwa suka je Nijar suka yi karatu suwa suka je Madina suka yi karatu suwa suka je kaza kaza suka yi karatu suwa suka je suka koyo sunna suka taho to su ne ake ma ake ake ma attacking yanzu saboda an san matukan suna nan ana tafiya da sunna da menene da menene za a zo a cimma nasara ma'ana burin su ba zai cika ba to shi sa tun yanzu suke attacking su suka yake su har cikin gidansu an fahimta eh har cikin gidansu aka zo daulatul mana daulatul tauhid kasar da aka gina ta akan tauhidi akan aqida akan shari'an Allah akan littafin Allah da sunan ma yanzu shine aka je aka takura su ana shiga musu da abubuwan da ba shi da ba shi da alaka da addini kuma barnata addini ne kuma waɗanda suka ana nuna karfi don a tabbatar da shi kuma suna bata lokacin su ne duk abin da suka yi duk abin da suka yi Allah shi ke kare addininsa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna eh nawa ake baka kana kike da addinin kankan baka baka rabuwa da shi ba abin da zai a baka su suna da kuɗi suna da dukiya suna da menene da menene kai da wahala da menene kai kake rike da addinin musulunci da wahala da menene kake sunna din da wahala da menene ka yadda ba yin ka bane Allah ne ya karfafa zuciyarka ya karfafa gwiwarka ya tabbatar da daga daganka kake yi in ba haka ba yaushe za wa ya taba tunani da shekaru 30 40 baya ko 50 za zo a ce Kano gatan addini garkuwan sunna wa ya taba tunanin wannan yanzu Kano ta zama garkuwa ta sunna fa duk wanda zai ja da sunna ba zai ci nasara ba karyewa zai kuma kowa ya san da haka duk abin da ba sunna ba yana baya baya sunna ita ke sama ita ke ita ke mamayewa ba haka bane ba قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى هو ابن ابي كثير قال حدثني حفص بن عنان الحنفي أن أبا هريرة كان يقول يجي إن البيت ليتسع على أهله وتهدره الملائكة وتهجره الشياطين معنى جدا دا أيكي كراتون القرآن ملائكو كيشغا شيطانون وكدو ويكثر خيره إن يقرأ فيه القرآن أنا كرنت القرآن وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتهدره الشياطين ويقل خيره إلا يقرأ فيه القرآن أنجكو قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن لهيعة عن مشره بن أهان قال سمعت أقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق هذا حديث ضعيف قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة كو أنيسة أو أنيسة ها أنيسة عن أبي صالح قال سمعت أبا هريرة يقول يتي ناجي أبو هريرة الله كرم سيدنا فدرشوا اقرأوا القرآن فإنه نعم الشفيع يوم القيامة إنه يقول يوم القيامة يا ربي حله حلية الكرامة يا الله وانا من كراتو القرآن أي مسا كل يا كرامة أكرم ماشي أجرم ماشي فيحلى حلية الكرامة يا ربي اكسه كسوة الكرامة فيكسى كسوة الكرامة يا ربي البسه تاج الكرامة أصابش كم بي درجة نتوككا يا ربي ارضى عنه يا الله كيددشي فليس بعد بعد رضاك شيء babu wani abin da za a kara kuma bayan yardar Allah mulkin sarki duk wanda ya sami yardar Allah shikenan masa magana ta kare qala hadathani Musa ibn Khalid qala hadathana Ibrahim ibn Muhammad al-Fazari an Sufyan ibn an Sufyan an Asim an Mujahid an ibn Umar qala yaji'u al-Qur'anu yashfa'u li sahibihi يقول يا ربي لكل عامل عمالة يا ربي دون ما أيكتي أنا باشي لا دان أيكي عمالة أو عمالة وندي أيكي ميكي باشي الباشي لا دان ميكين ميكين الباشي مصيم مي لا دان أيكي سكينة كو من عمله وإني كنت أمنعه اللذة والنوم فأكرم kuma ya Allah ni ina hana shi jin daɗin bacci in hana shi in rage masa bacci tashi yana karatun alkur'ani Allah ka girmama shi fa yuqalu ubsud yaminaka fayumla'u min ridwanillahi sai a ce mi ko hannunsa sai ya shimfida hannunsa sai a cika masa da yardar Allah kuma yuqalu ubsud shimalak fayumla'u min ridwanillahi wa yuksa kaswatal karama wa yuhalla hilyatal karama wa yulbasu tajal karama قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا إبراهيم ابن محمد الفزاري عن الحسن بن عبيد الله عن المسيب بن رافع عن أبي صالح قال يتي القرآن يشفع لصاحبه القرآن زي تيتي وندكي كرن تاشيلزم تيش فيقصى هلة الكرامة ثم يقول رب زده فيقصى تاج الكرامة قال فيقول رب زده fa'atihi wa atihi kala ya kulu ridaya ya ce a ƙara mishi a ƙara mishi a bashi sai ya karshe Allah ya bashi yadda sai Allah ya yadda da shi kala abu muhammadin kala wahaibu ibn alward ij'al qira'ataka lil qur'ani ilman wa la taj'alhu amalan ij'al qira'ataka lil qur'ani ilman wa la taj'alhu amalan wace magana kenan ha ta yi mai ta rikice ka ce ta rikice maka ijalil ƙurana ilman wala ta jalo amalan wasahihu ijal ƙira'ataka al-ƙur'an amalan wala ta jalhu alaman wal ma'ana ij'alhu shugulaka shagil kamar alqur'ani zama shine aikin da ka saba da shi ba wai kana yi ne don a ce ka ka mahaddaci ne ka kware gwani ne kaza kaza kaza kaza amma baka aiki da shi ba abinda ake nufi kenan ko fi jami'il awqat wa la taj'al hazzaka minhu ma'rifatu an-nas bi hifzika kar ka bari ya zama na abinda yasa kake yi ai don a ce wannan ya haddace alqur'ani ai wani mahaddaci ne ai wani hafizi ne ai wani kaza kaza kaza kaza sai aka ce akwai nassi hadisi da ke cewa za a zo da makaranci alqur'ani yawmal qiyamati a ce ka karanta ne don mutane su ce ka iya karatu sun yabe ka ka samu sai ka gani ko shi yasa yace ka bar karatunka Allah alkurani zama shuguluka shagil shine da'iman kake ciki shi ya dame ka ba ruwanka da ayabe ka ko kar ayabe ka shi yasa sai ayi taliki wajen saha an ba kaman kaje za ka karanta za ka shiga matsala قال حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا إبراهيم الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا أتى أهله أن يجد ثلاث خليفات سمان ɗayanku baya son ya dawo gida ya zai tarar da marakun manyan dabbobi wanda za su suka haihu ko za su haihu qalu na'am ya rasulullah qala fa thalathu ayatin yakra'uhunna ahadukum khairul lahu minhunna aya uku da za karanta yafi maka wannan dabbobin da za su haifar maka yaya qala haddathana Ja'far bin Aun قال حدثنا إبراهيم هو الحجري عن أبي الأهوس عن عبد الله قال إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم wutarwa aka ce ai duk wani sarki in yayi kira yayi liyafa yayi kira walima kowa na son ya tai wane ne baya son ya abu wani sarki ne baya son ya kira walima azu so yake azu to kuma waye baya son ya je to walimar Allah madaukin sarki karatun alkurani ka zumci karatun alkurani inna hadha alqur'ana hablullahi wan nurul mubin washifa'un nafi'u washifa'un nafi'u ismatun liman tamassaka bihi wa najatun liman ittaba'ahu la yazigu fayusta'tabu ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد تكرات القرآن لي كلما تدبرت معاني القرآن وزدت استغرابا كلما قرأت القرآن ازددت استغرابا كل أنا قرأت القرآن أما كل ذاك ما يدهن كالسيك كمن سابق أبيك بايا صوفا فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لام ميم ولكن ألف ولام وميم وإن كان في سند هذا الحديث ضعف قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا منذ الله تعالى يا يا زي خطبه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس يا قومتاني إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه يا أيها الناس إنما أنا بشر يا قوتا رمتاني نيمتني يا كسا كسا كسا قريدة كسكي kira Allah ya zo a kira ni fa ujibahu zan amsa tafiya za a bar duniya kenan tun daga ran da manzo Allah ya bar duniya tun daga suka ce da manzo Allah ya shigo Madina sai da haske ran da manzo Allah ya bar duniya sai da duniya duk ta yi duhu shine duhun ake ciki har yanzu kowa da gwargwadon yadda zai samu makanshi haske shine gwargwadon riko da me alkitabu wa sunna ko fa inni tarikum fikum asfaqalaini zan bar muku nauyi guda biyu awwaluhuma kitabullahi fihi fihi alhuda wan nur na farko littafin Allah akwai shari'a da haske a cikin alqur'ani fatamassaku bi kitabillahi wa khudhu bihi fahassa alaihi wa raghaba fihi thumma qala wa ahlu baiti da iyalan gidana uzakkirukumullah fi ahli baiti أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم قال حدثنا جعفر بن عون قال عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله إن هذا الصراط مهتبر تهدره الشياطين ينادون يا عباد الله wannan hanya da kake gani ana halartar sa shedanu suna duk hanyar da ka sani shedan zai zo ya tsaya yana ce ya ibadallah ya hadha tariqu fa atasimu bihablillah yana ce wannan hanyar ku shiga za ku wuce ga abu mai kyau ya kawata maka komai zai halakar da kai kenan fa inna hablallahi alquran igiyar Allah ita ce alqur'ani قال أخبرنا أبو المطيع أما إن كبر إن كوشي ka bi duk hanyar da zaka bi shedan yana nan shedanu suna nan suna kawata amma mutane abubuwan da ba su kenan ba kuma duk wanda ya bi su ya halaka kenan Allah ya kiyaye قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدا عن خالد بن معدان قال إن قارئ القرآن والمتعلم تصلي عليهم الملائكة حتى يختم السورة ميكراتون القرآن ملائكونا مسا الدعاء هر يسوك سورة فإذا قرأ أحدكم السورة دون ديكرنت سورة فليؤخر منها آيتين حتى يختمهما من آخر النهار كيما تصلي الملائكة على القارئ والمقرئ من أول النهار إلى آخره وكرنت سورة إنك كارسا وسيك سيا ka kwana nan zuwa da yamma kuma ka tashi ka karasa to shi ka samu mala'ikun safe sun yi maka addu'a mala'ikun ranar yamma kuma sun yi maka addu'a قال أخبرنا الحكم ابن نافع قال أنبأنا حريز أو حريز حريز عن شرهبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة أنه كان يقول اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصايف المعلقة وكرنت القرآن كركو يودرودا وأن مصايف القرآن شيني وأن كدوكا كرنت أما دون أرات يا شباب أكرنت من أنفاني من زمن فإن الله لن يعذب قلبا وعاء القرآن الله بزي ما زوج يرد تحدث القرآن تي أيكي دشي هم يمت عذابا با قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلي قال اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصائف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعاء القرآن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مسعر أما عن ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه duk wanda yake ya halaye liyafa yana son azu wa inna adaballahi alqur'an diyafan Allah ko ladabtarwa Allah alqur'ani قال حدثنا سالم بن حماد قال حدثنا شوبة عن عبد الملك ابن ميسرة عن أبي الأحوص قال كان عبد الله يقول إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال من أحب القرآن فليبشر دوان ديغا ينا سون القرآن تو يا البشر ده الخير الله نا سون شي كينا قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال من أحب القرآن فليبشر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا همام عن عاصم بن أبي النجود عن الشعبي أن ابن مسعود كان يقول يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه القرآن الذي فيكون له قائدا إلى الجنة يمشي جاغورا زوى الجنة ويشهد عليه ويكون له سائكا إلى النار sa'annan kuma in baya in bai baya aiki da shi sai alkurani ya zo ya tunguze ingiza kiya sai jefa shi wuta Allah ya kiyaye lokaci ya cika ko eh tare da ku yana tafiya ba so a tsaya to ya shi kuma kusa kai karshe ma اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم